أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل zance dai har yanzu yana nan akan abinda Allah yake ba mu labari na tsakanin ya tura annabawa ga al'ummatai daban-daban kamar yadda yake cewa wallazina min qablihim la ya'lamuhum illa Allah waɗanda ma suke kafin ku su waɗannan adawa da sumudawa da mutanen annabi nuhu al'umma ce da sai Allah kaɗai ya san su kuma su ma an tura musu manzanni to kuma Allah ya hakaito mana irin yanda me su manzannin suka ringa faɗa me kuma su al'umma suka ringa gaya musu daga cikin abin da manzannin suke ta faɗa suna cewa abillahi shakkun yanzu ku shakka kuke a cikin tauhidin Allah mai tsaye da sammai da ƙarsai a yi shakka cikin kaɗai tashi su kuma mutanen suna cewa a a a inna hanu illa basharun antum ma antum illa basharun misluna ku ba ko manzanni in ji mutanen ku ba kowa bane sai mutane kamar mu ba komai kuka fi ba ku zo ku ce ku ce Allah ya sa Allah ya Allah ya aiko ku su ko manzannin da Allah ya sake gaya mana cewa sun maya musu da martani suke cewa a'a eh kamar yadda kuka faɗa din mu mutane ne amma lakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadi Allah yana ganin dama yana baiwa yana wata irin daukaka yayi kyautar baiwa ga wanda Allah ya so to yayi mana wannan da cewa mu annabawa ne mu manzanni ne to wannan dai maganganun ake takkai kai kawo har yanzu a cikin su sai anan qala alladhina kafaru li rusulihim sai manzannin da suka jibda suka gaji da maganganu su faɗi magana annabawa su aje musu magana kamar dutse su kasa taɓa ta saboda da ya kamata a ce idan kai musu magana hujja to ita hujja ya kamata ka ya kusa ka nuna bata zauna daidai ba yanzu da suka ce musu faɗi da samawati wal ardi Allah makagin samai da kasai to ya kamata su challenge din wannan kalmar da annabawa suka ce Allah makagin samai da kasai Allah makagin samai da kasai ai ga makagin da samai da kasai wane ko kuma a tarihi su wane ko gunki wane ba su da challenging akan ba sa kai hari kan hujjojin annabawa dan ba za su kai harin ba zai iya kaiwa ba duk abin da annabi zai kawo ajiyayye ne kamar dutse ba zai iya daguwa ba sai dai a shiga wani hauragiya kuma yanzu kamar nan da suka gama da jin hujjojin manzanni sai suka ce kawai la nukhrijannakum min ardina wala kawai za mu fidda ku daga wurin mu shikenan ba wata magana mu mun gaji da a ce hujjojin duk mun ji sun tabbata amma dai mu kawai ku fita ku ba mana kasar mu to su yan ina ne ba mun ji Allah yana cewa Allah baya aiko manzo sai dan a ƙarya ba sai dan binnin ma to ku fita ku ba mu garin mu su ina ne garin nasu ba nan ba to kuma wannan shine hujjojin duk daban-daban ga haka nan suka cewa annabi annabi shu'aibu la nukhrijannaka ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina za mu fitar da kai daga garin mu haka nan suka gaya wa annabi lutu akhrijuhum min qaryatikum haka nan suka gaya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zai mukuru bika allazina kafaru li yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ko su fitar da kai da haka suke ta faɗa shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara annabta alamun annabta suka fara zuwa wurin sa lokacin da ya zo wajen waraka yake gaya suka zo da khadija suke gaya masa irin alamu da annabi ya fara gani sai shi yake cewa ina ma ina nan ina ma ina nan a raye kuma ina ma ina da ƙarfi na lokacin da mutanenka za su kore ka su fidda kai daga garin nan annabi ya ce awa makhurjiyahum yanzu ni dan dangi dan cikin maka a ce za a fidda ni sai ya ce kwarai ko za a fidda kai ba wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi sai an nemi a fidda shi sai an yaƙe shi sai an gaba da shi to haka dukkan waɗannan abubuwan suke ta dinga faruwa ga annaba to nan ma abinda Allah yake hakaita mana shine cewa manzanni da suka dinga kawo hujjoji ga al'ummatai in suka gama ji sai su ce kai kawai dai mu fidda su daga garin nan shine mafi shine maslaha aula ta'uduna fi millatina sharadin da zai sa ba za mu fidda ku annabawa daga kai kai annabi kowane annabi daga garin ba sai dai idan ya dawo cikin addinin mu waɗansu suna da wannan abin akan wannan kalmar aula ta'uduna fi millatina ko kuma ku dawo addinin mu wato da can suna yi suka fita kenan naka ce mutum ya dawo a abu yana iya ɗaukar ai dama yana yi ne ya bari to dawo inda ka bari a annaba ba taɓa bautar wani abin ba Allah ba tun da suke to kalmar ko ku dawo ba magana ce ake ake sakinta akan sai abin da mutum ya bari ba a'a ko abin da mutum bai taɓa yi ba ana cewa ka dawo yanzu aka ce mutumin ne mutumin mutumin mutumin gusau bai taɓa zama a Kano ba amma rannan Allah ya taimaka sai ya zama ya ya ya samu wani aiki a Kano sai ya dawo Kano da zama gaba daya yanzu aka ce ina wani yake ce ai ya koma Kano to da can yan akana yake ya koma Kano ai bai taba zama a Kano ba idan ana koma ana cewa an koma wa abu koda ba a taba yin sa ba da to shi ma annabawa da su waɗanda suke cewa aula ta udun fi millatina ko kuma ku dawo addinin mu ba su taba yin addinin nasu ba sai wa dai ku bar wannan kiran na addinin musulunci ku zo ku shiga addinin mu to ba za mu kore ku ba to wannan shine abin da al'ummatai suke ringa gaya wa annabawa to me Allah ya ce wa annabawan da suka ji wannan wa auhayna ilayhi fa auha ilaihim rabbuhum sai Allah ya yi wahayi ga annabawa yace ba suna cewa za su fidda ku ba kyale su mu za mu fidda su wa auha ilaihim lanuhlikanna zalimina su daga kasar suke cewa za su fidda ku mu za mu fidda su daga duniyar gaba ɗayan ji Allah za mu halakar da duk azzalimai masu wannan maganganun to
ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد kuma an mun fidda mun halakar da azzalimai mun fidda su daga gari Allah ce lanuskidannakum al-arda za mu zaunar da ku ƙasar ƙasar da aka fitar da azzaliman min ba'dihim bayan halakar da su zalika wannan a ce azzalimi mun halakar da shi mun mai da nagari a gurbin sa ba ku kaɗai ba annabawan Allah liman khafa makami duk wanda ya ji tsoron makami tsayawa a gabana ko kuma makami tarakkubi cewa ina tare ina kallon sa duk abin da yake ina kallon sa shine shine shine makami afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat duk wanda ya ji tsoron Allah ya zama cewa yana kallon Allah duk inda yana yana kallon sa to in kai wannan tsoron idan al'umma ta ji tsoron Allah kenan zai kau da azzalimai ya mai da su a gurbinsu ko waɗannan azzaliman ne kuma duk makamansu za a kau da su ka zama kai za ka amfani inda suke alkawari ne Allah ya zalika liman man khafa maqami duk wanda ya ji tsoro na Allah ya ji tsoron zai tsaya gaban Allah ya kuma ji tsoron Allah na kallonsa ya bi dokokin Allah Allah ya ce to shi ma zan mai da shi a maimakon azzalimi duk inda azzalimai suke yanzu azzalimai ne suka cika duniya idan mutane suka cika duniya da imani za a share su a mai da su gurbinsu duk daular sai ya zama ta musulunci ce kawai amma kuma ga sharaɗi sai an tsaya sai an ji tsoron Allah an ji tsoron tsayawa gaban Allah ya zama shi kaɗai aka sa gaba wannan to kaga babban makami kenan ashe kuna neman za ku siyo makamai ku kasashen musulmi ku sayo makamai da abubuwa da za ku tanadi a'a ku ji tsoron Allah shine tanadi eh shine tanadi in kuka yi wannan Allah kuma shi ya muku aikin shi ku kun san ba da makamai yake aiki ba da kumfaye kun yake aiki to za ku sai a ci muku yakin da kumfaye kun ku kuma abin da ake so ku kuma ku doshi Allah shi kuma zai muku maganin su haka ya faɗa yanzu anan sun ce za mu fidda ku daga garinmu ku annabawa Allah ce muka yi wahayi ga annabawa cewa ku rabu da su za mu halakar da su ko mu mayar da su a gaban a maimakon mai da ku a maimakon su ku zauna a inda suke ku amfani duk abin da suke amfani da shi ya zama naku amma fa wannan ya tabbata ne ga duk wanda suke jin tsoro na zan musu haka ba sai ku kadai ba to واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا annabawa na Allah sun tura ta kai bango an ƙi musuluncin tsangwama da ake wa waɗanda ma suke musuluncin tayyawa istaftahu sai suka nemi fatahi ma'ana suka nemi nasara a wurin Allah rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin annabawa suke cewa Allah ka ba mu buɗi ka ba mu nasara tsakaninmu da mutanen namu ka kawo mana dalilin nasara istaftahu to in an ce annabawa ne suka nemi wannan fatahin kenan ko kuwa su kafiran na istaftahu su suka ringa wai saboda rashin kunya har Allah suke ce Allahumma in kana kaza Allah ka raba tsakanin gaskiya da ƙarya wai tsakaninmu da annabawa kaji fa Allah ce to sun nemi wannan to khaba kullu jabbirin anil eh nasarar ta zo duk wani jabberi mai taurin kai mai tsaurin ra'ayi akan musulunci khaba ya taɓe mun azabta shi ba shi kenan ba sun yi roƙuwan ansa to من ورائه جهنم mm.
ويسقى من ماء صديد idan aka halakar da kafiri a duniya azaba ta ishe shi kenan kowace irin azaba duk yanda mahalakar ta zo masa da tumbukewa da tsawa da dargajewa wallahi wannan azaba ba komai bace ba ya gama da wannan min wara'ihi jahannam ai amamahu jahannama gabansa kuma jahannama ce tana nan ta yi ruri jira take a kai mata abinci domin wara'a tana zuwa da ma'anar gaba tana zuwa da ma'anar baya da ita kadai nan dai da ma'anar gaban ta zo kama amma irin su wa min wara'i ishaqa yaquba ai kaga da wa min ba'di ishaqa kenan to wannan haka nan kuma da wara'a ta da gaba ta zo bayan kafiri ya sha azaba ta duniya ya tafi lahira to a gaban nasa kuma akwai jahannamu akwai jahannamu tana nan tana jiransa idan ya je Allah ya ce yusuka za a shayar da kafirai min ma'in da wani irin ruwa wani irin ruwa ne ma'in sadidin ruwa wanda yake na surkame wanda aka hada shi da mugunya da jini da ruwa da tarkame da abubuwa daga sunan mar- marasa kyau an ce ruwan da yake kwarara daga cikin cikin na mikin cikin yan wuta kuma in sun ji kishirwa shine abin shansu ya tajarra'uhu ana tilasta masa ya يتجرعه ولا يكاد يسيغه Mm.
ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت Mm.
ومن ورائه عذاب غليظ ya tajarra'uhu dan wuta na kwalkwala ɗaya bayan ɗaya makwarwa don ba daɗin haɗewa kowace guda ɗaya in ya kwalkwala la ya kadu ya siguhu baya kusata ya iya haɗe shi Ya- ya ya kadu tana da wani abu daban in ji ma lar- la- larabawa shi ne wani bawaƙi yake cewa a- an hawiyya hazal asiri ma hiya lafzatun jarat fi lisanai jurhumin wasu udi iza stu'umilat fi suratin nafi asbatat wa in asbatat qamat maqama juhudi ita kada idan lokacin da aka ce kada kaza kamar ka ce kada aliyun ya ƙau to, to, to bai faɗi ba ya kusa ya faɗi kuma kada aliyu lam ya kad aliyun ya ƙau to ya faɗi kuma sanda aka yi nafayi iza nafat asbatat wa iza asbatat nafat yanzu nan ya kadu sana barkihi ya zahu bil absar kaga ba a sa nafayin ba yi to anan ya kadu yana kusata to da an ce kuma la ya kadu to sai a ce ya- har ma ya, ya abin ya afkun ma can ya kusata ne nan kuma har ya afku ya kada ya kau aliyu aliyu ya kusa ya fadi bai fadi ba kenan amma la ya kadu ya kau ai baya kusa kusata sai sai ya fadi ya tashi kenan Allah ya ai ya fadin ma kuma san da ka sa ladin to ya tajarrahu wa la yakadu yusibu dan wuta na kwarkwadan wannan abin shan amma la yakadu baya kusata yana wucewa sai da kyar yana wucewa da yamma mm. wa yatihi al-mautu min kulli makanin mutuwa tana zuwa dan wuta azabar da za ta sa duk azabar da ta zo za ta iya zama wannan za ta kashe shi da a duniya ne amma a lahira fa da yake ba Allah ya hukunci ba mutuwa yace wa ma huwa bi muwayyit ba zai mutu ba a lahira ba zai mutu ba amma azabar ta kai a ce ta tafi da ransa saboda tsababan tsa- tsabar kaurinta da tsabar girmanta amma Allah ya ce wa ma huwa bi mayyit ba zai ayo in an mutu ai za a huta idan dan wuta ya mutu ba haka yake so ba ba zai mutu ba amma azabar ta kai a mutu wa min wara'ihi kuma dai bayan wannan azabar kenan bayan jahannama bayan shan mugun ruwa na sirkame bayan azaba wadda take samu sa wadda kamar ta kace shi kuma ba zai mutum ba bayan wannan akwai kuma wata azaba daban ba su ba min wara'ihi azabun galizun duk guda daya ai ya kamata ba in an zo wajen daɗi ne za a yi ta jin daɗi a yi ta jin daɗi a hango kai ba in an zo wajen rashin jin daɗin ma a yi ta hango rashin jin daɗin a guje shi kuma don akwai lokacin da yanzu za ka tattara riga ka ka girka a guje ka guje wannan abin da ake faɗa eh daga zarar ka bar abin da kake wanda zai iya kai ka ga nan kuma daga zarar ka doshi abin da zai iya tsere da kai da irin wannan ka gama fa an gama da yawa shikenan Allah ka ba mu iko dai to مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتذت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد مثل الذين كفروا بربهم misali sifar waɗanda suke kafirai dangane da Ubangijinsu aka ce a amaluhum aka yi badali, amma misalin ayyukan kafirai wajen Ubangiji, sai Allah ya ce misalin aikin nasu karamadin, kyakkyawan aikin kafiri da ya yi wanda ya fi kowanne kyau a duniya irin wanda Allah yake so, to wannan aikin shi ne ya zama karamadin kamar toka ishiddar bihin riyahu, wanda iska mai ƙarfi ta sheƙe wannan tokan. fi yawmin asifin kuma dama a wata rana ce wani lokacin da guguwa ba ta kakkautawa a cikin rana mai yini mai tsananin guguwa la yaqdiruna mimma kasabu ala shay idan sun je gaban Allah ba su da ikon su samu amfanin abin da suka aikata a duniya na kowane iri ba su da shi wannan shine misali dangane da aikin kafiri duk aikin da kafiri zai yi irin wanda idan musulmi yayi Allah zai gode ya yaba masa ya kirga masa shi ya aje masa shi a lahira to idan kafiri yayi ranar alkiyama sai ya zo ya ga cewa ina waɗanda suke taimakon marayu marasa uwa marasa uba wanda suka shiga wahala sai musulmi su ɗaɗɗaga hannu sai su tashi ga ayyukansu nan sun yi su kuma sai su ga ai ba mun yi irin wannan ba ana yin abu ba a gari a ce ja'iha ta samu ƙasa a dinga kawo musu ɗauki ta abinci da magani da komai a ta kawowa to su ma ai su ga wannan aiki irin wanda musulmi suka yi ne sai Allah ya ce a to su aikin ko aikin naku iska ta sheke shi shi ne ɗin a istadar biyar ya hauki yau mai asifin iska ta sheke shi a wadin wata rana mai tsananin guguwa ba ku da shi ba abin da za ku iya samu a yau to wannan shi ne aikin kafiri kafiri ne kawai yake da irin wannan sigar ko ko musulmi na ɗan shigowa ciki shi ma ranar lahira ɗin ya yi aiki irin wannan kuma ya zo yana neman sa a ce ba ka da shi shi ma iska ta sheke shi iya akwai dukkan mumini musulmin da ya yi aiki wanda aikin da ya inganta a ce dan Allah kamar sadaka kamar abin da ya shafi taimako da duk abin da ka sani irin wanda Allah yake yabawa sai ka yi amma ba dan Allah ba shi kenan ko me ma yo ya wuce ana maganar sadaka ma ka zama gangaren ma na karatun alkur'ani ka zama gangara na karatun alkurani ko kuma gwani wajen fassara alkurani kana gaya wa mutane abinda Allah yake hakan yake faɗa wallahi in ba dan Allah kake ba zaka je ranar lahira baka da komai an shirya da abinda ka faɗa kai kuma baka da komai wannan ayar ta shafi kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa cikin hadisin muslim yace farkon wanda za a fara yi wa shari'a shine mutumin da ya san qur'ani ya san qur'ani da kyau ya san shi ya karanta shi ya san abin da yake ciki ya je wa Allah Allah ya tambaye shi ya ce to me kai da abin da ka aika sani sanin da muka baka me kai da shi ya ce Allah ai na sanar da mutane na yi kaza na yi kaza ya ce eh kayi amma kayi don a ce gwani saiwa ne karatu saiwa ne iya fassara saiwa ne karatun alkur'ani ba an wani zai buɗe baki kai kuma kana jin haka kana jin haka da za ka je ma inda za a yi wannan abin inda ka san ba za a faɗi wannan abin ba za ka je ba za ka je don a gagwani wane ya zo to wannan Allah sai ce don haka kai kuma an faɗa ba an faɗa a duniya ba yanzu kuma me kake nema a wurina sai ce a jashi ta fuska kai shi wuta wace jahannama wannan ba abin tsoro bane wallahi abin tsoro ne mu bar aikin Allah dan Allah aikin da dama Allah ake yi wa to mu bar shi Allah mu kai wa haƙura idan na duniya za ka yi kai wani abu na duniyar ba shi kenan ba duk wani abu da za ka yi na duniya dama ya zama duniya ka nufa kuma don duniya ake yinsa amma na Allah ka bawa Allah sadaka za ka yi yanzu yanzu gashi nan kuna kallo abin da ake ciki mutum ne ya zo mai dukiya zai cici mutane daban da yawa da dukiyarsa ya iba wallahi akwai akwai sha'awa cikin wannan kuma ana masa fatan alheri amma sai ya zo shi zai ɗauko 'yan jarida shi zai ɗauko 'yan kaza a zo ana cewa wani da kaza kaza zai ka duk wannan abubuwan to da ma a ce bayyanawar ba aibi ba ce idan da ya nufi don wani ya ji wanda ba ya yi ya yi amma shi har zuciyarsa don Allah ya yi don za mu ji a gaba ai Allah na yaban masu ma bayyana aiki don aikoyi da su amma kawai ka faɗa wai don kare zama ba a san kayi ba to shi kenan an san kayi duk midiya ta ɗauka wane shi yi kaza wane shi yi kaza duk inda ka zai race ai mun jawo kaza ce ehe wallahi ka gama shi kenan ranar alkiyama da kaje kana neman wani abu a wurin Allah wannan wallahi din da kai da kace kaji dan ita kai to an gaya ma kuma kaji kuma kai ka san ba burin burin Allah ya san ya san an gaya ma din to wannan sai an ba hankali dan haka ayyuka gaba ɗaya na mutum na mutane guda uku ne kala uku ne dukkan wani aiki kala uku ne kuma kala ɗaya tak shine yake kaiwa kala biyu duk zubewa suke kala na ɗaya mai zubewa aikin da aka yi shi ba kan shari'a kan koyi irin na manzan Allah ba koyarwa irin ta manzan Allah ba shari'a ba ta ce a yi ba kai ka kirkira ka yi to waye ce ka yi bare ka nemi lada a wurin wanda ya ce ka yi in ka nemi in Allah da ya ne ba shi ya ce ka yi ba annabi ba shi ya ce ka yi ba to in ka tashi neman kuma lada wurin waɗannan ake abinda Allah ya sanar ya ce annabi ya gaya muku ayi anan ake neman alheri kai kuma duk ba wanda ya gaya ma wannan ba abin da yake da jingine da Allah da annabi to tafi ka je ladan ka wajen wanda ya saka kai kaji daya kaga ga aiki kayi shi lafiya lau komin kensa fa aikin komin kensa in ba shirye wata Allah da manzon Allah a ciki ya faɗi sai a samu kuma ga aikin Allah ne ya ce ayi annabin ne ya sanar kuma kai shi daidai yanda aka ce kai amma ana samu kuma ya zama ya faɗi shi ma saboda baka yi shi dan wanda din ya sa a yin ba ba ikhlasi ka yi shi da ka'ida da komai na yanda ake so a yi kaza sallah ce a sadaka ce ai me duk ka yi shi amma ba dan Allah ba to ai ba inda za shi wancan kuma koda dan Allah kai kuma amma ba kai shari'a na Muhammadu ba shi ma kuma yaya to duk haka abin yake haka kyakkyawan aiki shine guda daya wanda aka yi shi da korewa da shirya ta annabi sallallahu alaihi wasallama dan shine mai mai shari'a hannunsa shari'a Allah take to da it kuma ka yi shi dan Allah to wanda ya samu wannan certificate din guda biyu yayi daidai da shari'a kuma dan Allah aka yi shi shikenan to in ka kula kusan duk ayyuka ma na alkhairi ai da ma can an samu koyarwar su ne daga annabi su taimakon nan su menene duka an samu koyarwar su ne to ka yi shi dan Allah shi ya rage ma ka yi shi don Allah shi ya rage ma abinda kuma kake zaton wannan ko jama'a ce suka ce a yi ko al'ada ce to nemo wajen malami ka je ka ce wannan ya zo daga horo daga Allah ko daga annabi in bai zo ba a je ɗauki wanda ya zo da Allah daga Allah daga annabi in kuma ya zo yi to kuma in za ka yi ka yi don Allah to Allah ba mu iko zalika huwa dalalul ba'id a ce bawa yayi aiki ba dan Allah ba ko kuma aiki na kafirai irin wanda iska ke shekewa wannan shine bata batan ma manisaci
to alam tara anna allaha khalaqa as-samawati wal arda bil haqq in yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala allahi bi 'aziz Allah ya ce alam tara yanzu ya annabin Allah baka yi duba ba ko kai mai sauraro baka duba ba annallaha khalaqa samawati wal arda bil haqq hakika ubangiji ya halicci sammai da kuma kasai bil haqqi da gaskiya kaji dai za ku ta jin ana magana khalaqa samawati wal arda dinnan sammai da kasai to da abin da yake tsakanin su duka ai dan aka ce ga sama ga ƙasa akwai wani abu tsakanin ta ko to to da su samman da kasan duka khalaqa Allah ne ya halicce su bil haqqi kuma wannan tsarin shakalin sama da ƙasa da abin da yake tsakaninta kowace halitta ba haka take kai ma haka kake baka da sama baka da ƙasa ba abin da yake tsakaninsu kome ma yana da wannan komai yana da sama da ƙasa da abin da yake tsakaninsu kakkarin ga kallon sama kawai komai ma yana da ha abin da ba a gani ko kasuwanci akwai sama riba mai yawa akwai ƙasa ba riba akwai tsakiya daidai daidai komai akwai sama akwai ƙasarsa akwai tsakiya ayyuka na mumini akwai ƙasa can wanda yake shine koma baya zalimin li nafsi akwai muqtasid dan tsaka tsaki akwai kuma sabiqun bil khairati na sama da haka komai akwai sama akwai ƙasarsa akwai tsakiya to Allah ya ce ba ku kalli cewa Allah ya halici samai da kasai da gaskiya ba in ya sha yuzhibkum tare da sanin kun san Allah ne ya halici sama da kasai kuma kuke kin bauta masa to in Allah ya so yuzhibkum zai iya tafi da ku baki daya duk wanda yake duniya gaba daya a waye gari Allah ya share shi babu shi ya share shi wayati bi khalqin jadid kuma a waye gari yau ku ne gobe ko ba ku bane wasu ne sababbi kar wanda su kuma banda Allah ba wanda suke bi to wannan wahala ne a kai ka kalli akwai wahala wata ko gidanka kace zaka canja gaba ɗaya yau gobe ka ci sababbin kaya ka haɗu da wahala yi bari a ce Kano da a kwashe Kano gaba ɗaya kaf da kayan kicinta a sake sababbin kaya a kwashe Najeriya duka kai ka san da aiki to a kwashe duniya gaba ɗaya in ji Allah ya zo da sababbin mutane da sababbin tsari akwai wahala ya ce a ma zalika alallahi bi ni a wajena ba wahala ma zalika yin haka a wuri na ya ce laisa bi azizin ba wani abin wahala a ciki ba abin da zai buwaye mu to وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص القرآن كينا daga waccan tattaunawa ta annabawa da suke da manzanninsu Allah ya cirace mu daga nan ya zo ga ƙarshen duk wanda ya zama ba daidai ba jahannama ya tashi muka zugo kuma gaya mana sakamakon aikin da aka yi shi ba don Allah ba ko da kafirci ko da riya daga nan kuma yanzu mun fado za mu koma fagen lahira gaba ɗaya Allah ya ce barazu lillahi jami'an duk wani wanda Allah ya halitta za su bayyana gabana gaba ɗayansu ba wanda zan manta da shi jami'an kaji barazu lillahi bayi za su tashi gaban Allah jami'an gaba ɗaya dubi iya isa na wani irin magana ma da aka yi ba bayi da sannu za su tashi ba barazu har sun tashi ba mai magana da ma shi Allah da mari da muzari'i da na gaba mustaqbal duk ɗaya ne a wurin Allah abin da yasa kake cewa kayi ko ina yi ko zan yi saboda idan ka ce abin da baka yi baka ce na yi to ka ita iya yiwuwa lokacin yayi baka nan to kai mana ƙarya ko kuma lokacin yayi kana nan amma baka da ikon yin wannan abin to Allah ko in ya tashi magana abin da bai yi ba sai ya ce yayi saboda lokacin sai ya zo bai isa lokacin yake zuwa ba kuma mai iko ne zai yi kuma shi yana nan to irin nan wannan kalma kenan barazu har bayi sun bayyana gaban yanzu Allah da yake wannan magana kamar ga muka mun bayyana mu ne muke ganin aikin na gaba amma shi abin da duk zai faɗa haka za a yi haka kuma zai zo
barazulillahi jami'an bayi za su bayyana gaban Allah baki ɗayansu idan sun bayyana sai Allah anan ya hakaito mana sai ya ci dan alkiyama ita wato fage fage fage channel channel ne nan kuma inda aka ɗauko mana yanzu an ɗauko mana labarin tattaunawar waɗanda suke kafirai manya-manya da ‘yan ƙananansu in sun bayyana gaban Allah a cikin wuta ashe suna ƙus-ƙus-ƙus a cikin wuta ƙananan su kaiwa ainihin manyan magana su ma manyan su dawo musu da ita idan an gama kuma sai a ba wa shaidan shugaba na matsiyata ne mana sai a ba shi dama kuma a ce to shi kuma ya yi huduba ga mabiyansa tun da duk in Allah da mu ba ma nan cikin wannan huduba amma zai musu magana kuma su ansa masa anan dai farkon tattaunawa tsakanin ƙananan 'yan wuta da manya-manyan 'yan wuta Allah ya ce faƙalar du'afa'u sai raunana waɗanda suke masu raunin bin shirya wanda suka bi shirya ba ta Allah ba shirya ta shugabanninsu na kafirai sai su ce lillazi na stakbaru sai su faɗa ga waɗanda suke su sun yi girman kai wa suka yi girman kai sun yi girman kai wa annabawa sun yi girman kai wa ainihin su waɗanda suke diɗin eh kasan ita, ita, ita, ita shari'a ko kuma shi shugabanci a kafircin ma a kafircin ma akwai, akwai, babban kafiri akwai karamin kafiri amma duka kafircin suke ba wani zancen kuma a ce ga kafircin wanda wannan kuma duk an kafircewa Allah to sai waɗanda suke manya-manyan kafirai suna yin girman kai ga waɗanda suke ƙananan kafiran a nan duniya to sai ƙananan kafiran ranar alkiyama a cikin wuta sai su ce fa hal antum mugununa anna min azabillahi min shay yanzu ku inji kananan kafirai a ranar lahira duk suna cikin wuta yanzu ku manya manya na kafirci ba za ku iya wadatar da mu daga azabar Allah ba wani abu daga azabar Allah ba a ce yanzu ku ne manya ku dan kare mana wani abu ku ce to kun dauke mana wani abu daga cikin azabar Allah ba za ku yi mana haka ba sai manyan kafiran su ce qalu sai sai law hadana Allahu la hadana ku yau mu da mun samu sa'ida da mun dan san muku sa'idan mu ma da a ce a duniya mun zama nagari da mun mai da ku nagari tunda mun san kuna bin mu in mun fada za ku ji to kuma a nan ma da ba mu zama nagarin ba muka zo nan muka samu kanmu to yanda muka samu kanmun haka kuka samu kanku da da yar kafa da za mu arce da mun ce ku taho mu tafi sai ce sawa'un alaina don haka bari ku ji mu gaya muku sawa'un alaina a jazi'ina amsa barna mu firgici mu ce wayo Allah mu firgita ko kuma mu ce mun yi haƙuri Allah mun yi haƙuri ya ce wala suka ce duk ɗaya ne da ai haƙuri da ai rashin haƙuri da ai ihu da ai rashin ihu da ai a nemi taimako da a nemi rashin taimako duk ɗaya ne Allah ba abin da zai mana malana min mahis ba mu da wata makarɗaɗa ba mu da wata mafaka ba mu da matsera ku bar kanku yadda kuke mu ma haka za mu zama kanmu Allah kiyashe mu to وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وقال الشيطان to kuma banda bayan yan wuta sun yi magana tsakanin manyansu da ƙananansu sun tattauna akan matsayin akwai mafita ƙananan sun nemi akwai mafita wurin manyan manyan sun ce ba mafita da mu da ku duk ɗaya ne sai kuma shaidan shi kuma Allah ya bashi dama Allah ya ce kala shaytanu shaytan shi kuma iblis ya ce lamma qudiya al-amr yayin da Allah ya gama komai dan wuta ya shiga wuta dan aljanna yana aljanna sannan ake wannan magana yace inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi ku waɗanda aka rinjaya shaidan ya rinjaya kuna shaidan yace kuna zargi na ne da ni ne na batar da ku kaga mutum tun anan ma wallahi ya raba hanya da shaidan yace kuna zaton ni ne na batar da ku inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi Allah ya yi muku alkawari cewa in kun bi shi zai muku sakamako da inda kuka ga wanda ba sa nan suke suna aljanna shi yace in kun bi shi haka zai muku to da ce sai ya cika muku alkawarin ba saboda cika ai ya cika ma alkawarin asanna yan wutan ba suna wutan yan aljanna ba suna aljanna ba wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum ni kuma ne muku alkawarin cewa ku yi komai ba komai ba haka shedan ba duk wanda shedan yake ziga shi abin da yake ji kenan yi ba komai ma mai dan imani imani kanshi imani imani ne yi ka tuba duk shedan ne yake gama wannan yace to ni kuma ne muku alkawari fa akhlaftukum na ce ku yi ba komai gashi kuma kun yi da komai ni na saba muku alkawari dan haka ma kana li alaikum min sultani amma ku sani ko da ni na saba alkawari na gaya muku abin da ba daidai ba kun zo kun tadda ba haka ba to ma kana li alaikum min sultani lokacin da shaidan yake cewa kayi yace ina da sultani na hujjatin ko sultani kuwatin akan ka ne akwai shaidan din da yace je ka kayi ka zalinciwa ne ya kama hannunka da karfin tsaye yana ji kikiki yana jan ka ka tafi ba kawai dinkin tsinyar kanka ka tafi ba yace ba ni da sultani ba da karfi na ja ku ba kuma ba ni da sultani na hujja ban ce maka Allah ya ce kar ka yi to ni wace hujja na ce maka da ita ka yi wadda ka ta Allah ka ɗautawa ba ni da wata hujja wadda na ja ka da ita don haka kaga anan yana so ya zabe cewa to ba ni bane kai ne illa an da autukum inda wani abin da shi na rinjaye a kanku ko kuma da shi na samu wato nasara akan kiran da ne muku illa an da autukum inda laifi na to kiran ku ne kawai fasta jabtu muli kuka amsa mu to wannan ko me laifin sa yanzu mutum ne ya taho da, kayan ado ya caba ado na gaske ga wani mutum a gefen rijiya ko kuma gefen kwata yana tsaye sai mutumin ya taho kawai da kansa sai ya fada cikin kwata panjam yana fada cikin kwatan duk ya bata kayansa yana fitowa sai ta police station sai ya ce ina karar wannan aka ce me ya maka ice na taho da kayan ado na sai ce wai shiga can aka ce kai kuma ba yace sai na shiga to daga nan kuma ba sai a tafi gidan mahaukata ba da shi to shedan idan da wani abin da ya yi bawa wannan ne shi ta yi ba daidai ba kai kuma sai ka ce to kai kamar wancan to meye laifinsa wancan mutumin sai a ce shi ya jefa wannan kwata an gane illa an da autukum fasta jabtumul li shikenan dan haka yace fala ta lumuni wa lumu anfusakum kar ku zarge ni ana cewa iblis ya bata iblis ya batar to ni kuma can ni wa ya batar da ni shi da can shi iblis ake shi yake batarwa to shi kuma wa ya batar da shi daka shi bata bawa ne yake karɓar batan ya ga yayi masa daidai ko da shedan din ne ya gaya masa yayi to me yasa kuma wasu basu batan ba ba shedan kana zaton duk wanda bai bata ba shedan din bai kawo masa hari ba shi ma ai shedan ya kawo masa hari musamman ma sabubbuka masu daɗi ba wanda in yayi ba zai ji daɗi ba amma ya bari dan Allah ne duk wanda yayi zai ji daɗi yanda kai ma kake jin daɗin to shi ya bari dan Allah shedan din kuma ya ce yi zaka ji daɗi yace ba za a yi ba to kai me hana ka ce ba za a yi ba din wala talumuni wa lumu anfusakum kada ku zarge ni inji shedan ku zarge kawunan ku ma ana bi musrikhikum in kun yi ƙara da neman taimako ni ba zan taimake ku ba dan kar ku zaci wani ne shugaba a wajen bata nan kuma akwai shugaba wajen neman yanci babu ma antum bi musrikhi kuma ba abin da za ku iya mun ni na sani ba abin da za ku iya mun ba abin da za ku iya muku inni kafartu bima asharaktumuni min qabl to kaji ma wata masardada da wani abin da ya kamata dan adam ya faɗa ka akai wannan kalmar da shedan ya faɗa yace inni kafartu bima asharaktumuni min qabl dama can tun a duniya da kuke ganin ni ina da tasiri akan har ku aje abin Allah ku ku hada ni da Allah a cikin tarayya Allah na muku umarni ni ina muku ku bunawa kamar kun mai da ni akwai shirka a ciki to in ni kafartu tun a duniya ni na kafirce wannan shirkar taku ni ban yadda hada da Allah ba wane ni da Allah kaji kuma yace min kabar tun lokacin a duniya ni na san Allah ko ba a yi sa hada da shi ba a ce in yi umarni yayi umarni a a to ku kuka hada ni da shi kuka mai da ni abokin tarayya wurinsa kuke bi na kamar yadda ya kamata za a bi shi to ku ne kuka yi haka ba ni ne ba don haka laifinku ne a nan abin da ya kawo ku shi ne wannan shi ya kawo ku wuta inna zalimina lahum azabun alim ko dai magana shaidaddin ce wannan ko kuma maganar Allah ce duk tattaunawar an yi ta an gama Allah ce duk magana dai ta kare tuka tuka tuk duk wani azzalimi musamman kafiri kenan lahum azabun azim suna da azaba mai radadi a cikin alahira Allah ya kare mu to wannan duka fa amfani shine in kunni ya ji jiki ya tsira akwai damar gyarawa akwai damar gyarawa a yanzu wanda duk ya tafi zuwa ga Allah Allah yana maraba da shi wanda ya bar abin da yake na Allah to kuma abin zai iya yiwa ya bari abin da ba za ka iya zama ba kawai guda ɗaya ne amma duk wani abin da ka sai na matsayi duk yadda ka kai asfalus safili na a wajen saban Allah yau idan Allah ya taimake ka za ka iya zama kafi kowa girma a wurin Allah na zamaninka annabi ne ba za ka zama ba ko me za ka yi amma bawa na Allah maɗaukaki a rayuwa za ka iya zama to ɗau hanya mana to وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام lokacin da ake waccan tattaunawa tsakanin kananan yan wuta da manyan yan wuta da kuma shugaban yan wuta gaba daya shedan kenan duk suna cikin wuta gaba daya Allah ce can nan tuni mun shigar da mumunai wanda suka yi imani suka yi aiki na gari cikin aljanna duk wannan tattaunawar ba da su ake yi ba su ma suna can suna irin tasu wata dan akwai irin ta yan aljanna su ma yanda kuka ji haka akwai ta yan aljanna su ma akwai ziyarori akwai tattaunawa akwai wada cewa qala qa'ilun minhu inni kana li qarin yaqulu ay innaka laminal musaddiqin rika yan aljanna ne suke magana wani ya ce cika na tuno ko wani ina da wani aboki kafiri ko wani aboki mara kirki fasiki wanda baya bin Allah wai sai yake ce min ah yanzu kai ma gaskatawa zaka yi ba za ka ringa yin ayan abubuwan nan ba sai suna cikin wannan maganganun sai ɗaya ya ce ah ko ma mu je ko mu leƙa mu ga yana ma ina yanzu ai yan aljanna ne suke wannan magana shikenan sai ya zo ya leƙa ya ce ah wallahi in kitta la turdin na ganka kana cikin wuta ga karan ka kusa ka ja ni inda kake ba dan ni'imar Allah ba da na zama cikin halakakku amma yanzu gani cikin jin daɗi Allah ya ce an shigar da 'yan aljanna cikin aljanna wanda ƙoramai suke gudana ta ƙarƙashinta a cikinta kuma bi izini rabbihim ɗan aljanna yana shiga ne da izinin ubangijinsa da umarnin ubangijinsa aiki na bawa tsabarsa ba zai iya kai bawa aljanna ba sai an tagaza masa darhamar Allah domin tuni in dan aiki ne abinda za a caje ka na abinda aka yi maka a ce aikin ya biya to zai biya a biyo bashi bare kuma kai ka wani wuri a girmama ka to Allah duk wanda da yi aiki na gari shi ya dora wa kansa cewa zai masa sakamako da wannan aikin da yi ba wai aikin ne ya cancanta dole sai an kai ka kaza ba a'a shi ne ya dora wa kansa alkawari ne yayi kuma zai cika tahiyyatuhum fiha salam gaisuwa yan aljanna a cikin aljanna ita ce salam kamar nan yanzu da an haɗu farkon magana salam salam to kowa salam din zai ce ko akwai salamu alaikum wa rahmatullah a salam din zai ce ita ce take bayyana ko ina alqur'ani salam din ne sai dai kawai mala'iku da suka ce salamun alaikum su an hakaito suna salamun alaikum iftum fadkhuluha khalidin amma gaisuwa yan aljanna da aljanna salamun to ai gaisuwa akwai gaisuwa yan aljanna da Allah kuma ita ma hakan ce salam qaulan imana eh Allah ya ce salam magana ce daga rabbur rahim shi ke muku wannan salam din yan aljanna Allah sa mu a cikin su to ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء mm.
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها Mm.
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون Allah ya ce alam tara baka duba ba ya annabin Allah kaifa baraballahu masalan kaka Allah ya buga misali wani misali ne ce kalimatan akai badali Allah ya buga misali da kalma batan kalma ce kyakkyawa da dada aka ce ita ce la ilaha illallah babu wata kalma mafi kyau da fi- da tafi da tafi ta annabi ya ce fiyayyen abin da na faɗa ni da annabawa ma gaba daya ita ce la ilaha illallah to kalma ba. Allah ya ce kamar wata bishiya ce ita ma ɗayi ba kyakkyawar bishiya wannan bishiyar asalu ha sabitun asalinta ya, ya kafu a ƙasa sauyoyinta sun kafu a ƙasa tana da tana da tana da kafuwa a ƙasa wa faruha amma resunan ta gaba ɗaya fi sama'i sun tashi sama gaba ɗaya sun bar sun bar jikinta ma suna sama tuti uku laha kuma wannan bishiyar tana ba da abincinta da ‘ya'yan itatuwanta kenan kullahinin kowane zamani ba da abin ɗasarta take yi bi izini rabbiha da izinin ubangijinta wannan shine misali a nan an kwatanta ga kalma ɗayi ba ita wannan kalma ɗayi bar sai aka kwatanta da kuma da wata bishiya ita ma ɗayi ba ita kuma bishiyar ga sifarta shine bishiyar ga- gindinta yana ƙasa ya kafu amma rassanta sun tashi sama kuma ‘ya'yan itatuwansa masu daɗi kowane lokaci ɗasarsa ake yi. To menene wannan? Kalmar dai an ce ita ce la ilaha illallah. To bishiyar mecece bishiyar? Kai ne mana, kai mumini, kai ne bishiyar. Kai ne bishiyar. Muminin da ya rungumi la ilaha illallah. Zai zama cewa shi bishiyar imanin zuciyarsa ita ce inda kalmar ta zauna. Shi kuma shi ne bishiyar. Ita ko dama bishiyar da aka kwatanta ta da la ilaha illallah la ilaha illallah daga ina take daga Allah tushenta ai Allah ne to wannan bishiyar ita ma aka ce tushenta ya kafu amma reshenta ya tashi sama kai muminin da ya koshi da la ilaha illallah to nauyi gare shi kamar nauyin bishiyar da a ce yanzu zaka fike bishiyar da ita damfara ta a ƙasa ba za ta tunkoko ba to haka muminin da ya koshi da imani sannan kuma rassan bishiyar sama yake martaba da girma da matsayin muminin ya wuce daidai inda kake ganin tsawonsa ya wuce haka shi mumini girmansa ya tashi sama ayyukansa sun tashi da haka yana inda ba inda kake ganinsa ba kamar yadda bishiyar nan kana ganinta ga gindinta ƙasa amma bishiyo marasanta sun tashi sama da haka duk wanda yake zaune kan la ilaha illallah da ayyukan la ilaha illallah to lallai wannan ya tabbata a imani kamar tabbatar bishiya mai sauyoyi sannan ayyukansa suna ta tashi zuwa ga ubangiji kuma ita bishiyar nan yadda take ba da ‘ya'yanta kowane lokaci ana ɗasa haka mumini kowane lokaci cikin aikin alheri yake kuma kaɓar alheri yake daga Allah akwai lokacin da yanzu bawa yana zaune zikiri alheri yake karɓa ya kwanta bacci don ya huta an ce dama an sanya baccin hutu gare ku umarnin Allah ka bi ka tashi ka ci abinci an ce dama ka ci abinci kana duk abin da mumini yake dan Allah yana da lada a cikinsa kawai to duti kula kullahinin wannan bishiyar ta mumini kowane lokaci alheri ake dasa ita ta samu alheri kuma ta samar kullum mumini shi yana samun alheri kuma yana watsa alheri wannan sifa ce ta imani da mumini to zaka ji kuma sifa ta kafirci da kafiri wa yadribullahu al-amsal Allah na buga misali linnasi ga mutane la'allahum yatazakkarun ko mutane sa yi tunani ka yi tunanin cewa wannan kalmar ba za ka rabu da ita kalimatun ɗayyibatin din nan ta zama kana tare da ita kuma kai tabbata a matsayin shajaratun ɗayyibatin kai ɗin ma ka zama kullun alherinka neman alheri kake ga Allah kuma baya wa mutane alheri kake kamar yadda waccan bishiyar ƴaƴanta nunannu ne kuma zuba wa mutane take yi to kullum mumini in ya saba wa wannan to ya saba wa al'adarsa al'adar mumini a same shi haka ran da aka samu mumini na tangal tangal sauyoyi sun fara yankewa Allah kiyaye kaga za a faɗi kenan lokacin da aka zama ƴaƴan bishiyar mumi ya fara yaushi wato imani ya fara baya ba aikin alheri babu da yawa ai kaga shi ma an yi baya to yanda ya kamata a ce kowane lokaci mumini kowane lokaci kaka ce a wajen ka kai eh kaka ce ta ta ta ibada kaka ce ta bin Allah kowane lokaci to ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله يجي ومثل كلمة خبيثة kwatankwacin kuma kalma mummuna mara kyau wadda take akasin waccan kyakkyawa mai kyau ka shajaratin khabisatin kamar mummunar bishiya ce kamar ake cewa iccen guna ko bishiyar guna bishiyar da take mai ɗaci mara daɗi mai barci ujuti sat min fawqil ardi sifata ta biyu kuma bayan wannan an tumbuki sauyoyinta daga ƙasa ko yaya aka tunkuɗe ta faduwa za ta yi malaha min qarar ba ta da tabbaci na zama a fawqil ardi a saman ƙasa ba ta da shi to misalin kafirci da kafiri shi kuma kenan shi kuma kafiri duk wata kalma ta kafirci ko me raba ka da Allah to kwatankwacinta kamar bishiya ce mai ɗaci mara daɗi wadda ke sama-saman ƙasa ko ya aka ture ta faɗi to don haka aikin da ba na Allah ba kamar yadda muka ji an ce kamar toka ce a sheƙe ta haka bai da wurin zama tabbatacce bai da shi iska ma da ta zo sai ta tafi da shi kuma sannan a sha ba daɗi ba kamar waccan bishiyar mai yaya mai daɗi ba ce ba don haka kafiri ko kuma duk kalmar da za ta raubawa da Allah khabisatin ce ba wai sai kafirci kamar yadda can ma ko ba la ilaha illallah ba duk wata kalma mai kyau wadda Allah ya umarni da ita ita ma kalimatun ɗayyibatin ce to haka shi ma ko kalma kafirci ko kuma kalma wadda take Allah bai yarda da ita ba za ta jawo bawa fushin Allah to daidai take da bishiya wadda take mummuna mai ɗaci to idan baka sani ba in kana ta'amali da ita wannan kalmar mara kyau to kamar mai shan wannan mummunan itatuwan ne kai ma din ita kake sha baka jin dacin ne dan dacin na baɗini ne ba na zahiri ba shi yasa baka ji shi yasa bayi na Allah su idan sun kusanci ɗanɗanan sabo yanda kake jin dacin wani abu na zahiri haka suke jin dacin sabo haka Allah ya sa musu jin dacin sa ta ku sa furzar da shi sa rabu da shi to shi kuma wanda Allah ya sa bai zama haka ba shi kuma haka yake jin zaƙin sabo Allah kiyashe mu to kaga kuma shi sai yasa zai zai wahala rabuwa da shi yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti sai Allah ya kawo wata magana wadda ita ce abun kwadayi na mutun ya saba da waccan kalimatun tayyibatin din Allah yana tabbatar da waɗanda suke muminai da da kalma matabbaciya kauli matabbaci malamai tafsiri da sauran malamai ma da yawa suka tafi akan cewa nan ana magana ne al al kabari idan an shiga kabari to Allah yana tabbatar da ƙaunin sabit dama ƙaunin da shine tabbaci a zuciyar bawa ita ce la ilaha illallah to idan mutum yana mutuwa ana fashewa sai matambaya su bayyana gare shi su ce to bawa ka zo to waye ubangijinka to anan ba ka da wayan ajiya ka ce ai tun anan na san dama Allah ne ubangiji na idan an je an wannan tabbayar za a dawo to memorin ka kenan na yanzu baka san memorin ka tunanin ka na cikin kabari kuma wanne ne ba to ranar a kabari ba maganar abin da ka sani a duniya sai abin da ka aikata a duniya idan mumini ne kai na Allah to yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit wannan abin da dama can kana kansa la ilaha illallah sai Allah ya tabbatar da kai a kansa man rabbuka kace rabbi Allah Allah mana shine ubangiji na ko dardar mumini ya jima wajen faɗa wannan in dai ya je da imanin yace rabbi Allah to waye annabinka kana ma fa annabi na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka tambaya za ta zo cikin sauki su ce wannan ya samu daga nan kuma ibtila'inka ya kare fa tunda ba za a sake dawo ma a ce kuma me ba annabi da yake gaya mana wannan ya zo a cikin hadisi na bukhari da muslim wanda annabi sallallahu alaihi yake cewa idan sun zo sun haka sai a doki bango nan haka yayi gusa nan ma ya canye gusa gaba daya a ce sha zaman ka sha hutun ka mumini eh mutane sun ga suna ganin sun je sun saka dan wuri dan kokot kai kana can kana tawalinka yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah a duniya ya tabbatar da ita dama mumini kuma a lahiran Allah ba zai hana shi ba ba zai ba zai haramta masa tabbatar ta ba Allah ka tabbatar da mu akan ta shi yasa wani malami yake cewa to fa ga wata taska da lalle mumini ya kamata ya binciko ta a nan faɗin yusabbitullahu lazina amini yusabbitullahu to ya kamata ɗan adam ka duba ka ga a to ta ina ake samun tabbacin wannan kalmar waye mai tabbatarwa da wannan kalmar ga mumini ba Allah ba to tun nan ya kamata ka fara neman Allah ina so fa a tabbatar da ni ka amantar da ni bawa ya ci gaba da addu'ar Allah ya bashi sabati tunda dai har Allah yake cewa annabi kazalika linu sabbita bihi fuadak tabbatawa Allah ne mai eh to dan adam ya nemi tabbacin Allah tunda shine mai mai tabbatarwa kamar yadda ya faɗa ana Allah ya tabbatar da mu wa yudillu Allahu zalimin a ranar alkiyama ko kuma a cikin kabari kamar yadda Allah yake tabbatar da tambaya bawa ya bada ita garau yadda take ta imani to haka Allah yake darzar da azzalimai kafirai kenan su kuma a ce waye ubangijinka mutum ya dinga kama kame iye iye karshe dai ce shine wanda dai ake faɗa din dai nima shine ubangijina to wa waye annabinka ya ce shi ma na imani da duk waɗanda jama'an nan suka imani da shi bai san ma waye ba an batan masa da wannan sanin in ba dan haka ba kafiri ba ba sai ji wannan ya rike ba ya san Allah Allah ne annabi Muhammad shine ma'aikin Allah a to ina wane mutum saboda haka Allah sai ya darzar da wanda yake azzalimai ko ba ma kafiri ba wanda Allah ya nufi zai sha wahala sai ya gargada wajen bada ansa bayan ko ba kafirin bane to Allah saba mu bane wa yafa'alullahu ma yasha to kaji inda rikitarwa take Allah fa shi yake aikata abin da yake so yanda yake so haka zai yi to ka nemi yanda yayi maka yanda kake so tunda yanda yake so haka yake yi shi ko bai dame shi ba in duk duniya zai azabta kowa ba abin da ya rage shi kai kuma zai rage ka dan zaka shuwa to nemi Allah ya kare din to ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار يا النبي الله كساكي ينكلو دي بكي يكلو با إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ga waɗannan waɗanda suka canja ni'imar Allah da butulci su ne mutanen Makka butulun farko su ne waɗannan Allah ya ba su ni'ima ta rayuwa tujba ilai samaratu kullu shay dukkanin kulli shay dukkanin dangogin ƴaƴan itatuwa ba a maka ake shuka su ba amma kai ka ce anan ake shuka su addu'a annabi Ibrahim Allah ya karba ga ni'ima ga abu kaza ga ɗakin Allah duk suna da shi ni'ima babban ni'ima kuma da bai yi wa kowace ƙasa ba tun da ta duniya ta aka fara ta ba a yi kowace ƙasa ba har a naɗi duniya kuma ba za a yi ba su aka yi musu wannan suka yi butulci shine Allah ya ba su annabi Muhammadu ya aiko annabi Muhammadu a cikin su dan uwansu abin ganin su amma baddalu ni'matallahi kufran suka canja wannan ni'imar Allah da butulci suka ƙi karɓar sa ba su kalle ta ba ba san waye shi ba wa ahlu qaumahum darar bawar su ba su halaka su kadai ba suka saukar da mutanensu suka shigar da su cikin gida na halaka shine cikin jahannama kirikiri akwai waɗanda sun gano cewa lallai annabi Muhammadu sallama annabin Allah ne ko da ba su yi karatu ba ba su iya karatu ba amma Allah ya ba su basira to amma maimakon su yi amfani da wannan basira da suka gano sai suka ce kai mun wasa ko kuma sauran ma sa gano in kuma suka gano su bi za su to me za mu hau muna tattoshe duk abin da zai sa su gane tunda mu mun san abin da ya sa muka gane to kaga ahallu qaumahum sun halaka su kuma suka saukar da mutanensu cikin gidan wuta domin toshe wa mutane hanyar shirya to toshe musu shiga cikin aljanna ne kuma kai su cikin wuta ne to wannan kuma ba sai ba ba sai kafirai ba duk wanda duk wanda ya zama zai san Allah ka toshe yanda zai san Allah ka hana shi wannan kai uba ne haka kawai ka tsare shi zuwa wani abin da zai halakar da shi to wallahi ka saukar da ɗanka darar bawa don haka a kula da kyau ko wani shugaba wanda ga hanyar shirya ya hana mutane bin wannan shiryar ya saukar da su darar bawa to da lak sai abu da kyau jahannama ya salaunaha waɗannan waɗanda suka saukar da mutanensu cikin gidan halaka jahannama ce gidan halaka mana ita ce za a iya salaunaha za su shige ta wa bisal qarar tur a ce jahannama ce matabbatar bawa wannan matabbaci ya munana
وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وجعلوا لله أندادا waɗannan mutanen makka suka saushuwa gabaninsu suka ce wai Allah yana da abokin tarayya a wajen bauta ko a wajen sifa liyudillu an sabili dan su batar da mutane daga barin tabarkin Allah su sun san Allah bai da abokin tarayya in sun shiga kunci sun shiga bala'i ruwa ya taso guguwa ta taso iska ta taso wa suke kira ya tsayar da su suna kiran lata ko uzza ko manata ai Allah suke suke kira to kuma yanzu wannan sa'a ce kuma su hana abota wannan su ba su bautar ba ma a'a suna batar da mutane daga barin tafarkin Allah ne da gangan Allah ya ce to ya annabin Allah kulga ya musu tamatta'u ka ce to ba jin daɗin duniya kuka nema ba jin daɗin duniya kuke so ba mai ce muku as ku yanda kuke so to ku ji daɗin haka fa inna masirakum ila nar amma makomaku cikin wuta ta tabbata dan haka wuta za ku wuce ba maganar fita jin daɗi zai ƙare to wannan makalubale ne ga wanda yake ganin yana cikin wani irin jin daɗi wata ni'ima to bayan wannan ni'imar sai me ko ko shi mutum kowaye shi duk yanda ya kai da takadarci da tsaurin ido ba zai ce bayan babin Allah yake ba kuma ya ce bayan wannan kuma sai wata ni'imar to ta ina to kaga ku in dai amsa haka ce to sai a dau sai ka dauki hanyar ni'imar da ka san bayan ita sai kuma ka shiga wata ni'ima ba bawa ya shiga ni'ima abin hanawa bane ba amma ka shiga ni'ima da kasancewa ba za ta yanke ba za ta sada ka da wata ni'imar babu ko wata ni'ima da za ta sada ka da wata ni'ima in ba ni'ima ta addini ba duk halin da bawa ya cike cike ya zama tare da Allah in ya zama tare da Allah kuma Allah ya yassare masa rayuwarsa to yana cikin ni'ima ta taisiri kuma yana cikin ni'ima ta tarayya da Allah kuma ita tarayya da Allah daga nan har zuwa abadan ita ba ta yankewa to ashe kaga ni'ima ba za ta yanke ba to
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال قل يا النبي الله جاء الأمك كجاء وباينا الذين آمنوا وندسك إيماني kace musu yi musu salata su tsaye da sallah kaji wannan abubuwan da mumini da Allah zai magana da shi cikin takarimi Allah yake magana da mumini cikin karrama shi har da raba shi gare shi kulli ibadi ga yawa bayina eh allazina amanu wanda bai imani ba shi bawan waye shi ma ba da bawan Allah bane to abin da yasa Allah anan kamar ya kebo mumini kadai kamar shine bawan sa dan girmama shi ka ga yawa bayina kamar ya ce ga yawa bayin nan nawa masu girma na tare da ni ka ce su tsaye da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum su ciyar da abin da muka azurta su da shi Allah fa yana yana tunawa masu arziki cewa ba wai ka ciyar da abinka ba ba fa naka nace ka ciyar ba nawa da na azurta ka da shi ni da na baka to a ciki nace eh muka yi ni kudi yana ganin Allah ne ya ce yayi sadaka ta ta wajibi ma ta zakka din nan amma mutum zai ga in ya buga lissafi ya buga lissafi kaza ne zai fita zai ci kai sai a canja calculator ko kuma aje ana fatawa ga wajen malami to kaza da shi baya cikin kaza wai so yake sai ya zara wannan abu in ya haɗu da ko malamin da ko bai sani ba ko bai zare masa saboda iji abin kamar a ransa yake amma Allah yana faɗa ni na baka kuma na ce ka bayar menene abin wani abu a ciki ka ce wa bayi su ciyar da abin da na azurta su da shi su ciyar da shi sirran wa alaniyatan su ciyar da shi a ɓoye da fili kaji ba saboda ka yin abu a fili ba wai aibi bane ba a'a ka yi ba don Allah ba shi ne aibin. E, abin da ya sa wasu suke zaɓar yin ayyuka a asirce saboda kada ya zama shaiɗan ya lallaɓo ya sa su ji daɗin yin a fili ɗin kuma ya ɓata musu aikin. Shi yasa in sun yi a ɓoye ku sun yi maganin abin ya wuce ba a sani ba ma bare ya ɓata musu aiki. Saboda shi shaiɗan in ka tashi yin aikin alheri za ka yi sadaka za ka ga wani gagarumin abu yayyayye ce karkayi karkayi sai ka fi ƙarfinsa sai ka zo za ka yi sai ce ina nan dai da za ka yi dacen kayan niyyar goma za ka yi sai ce to yi biyar mana biyar ma ta yi ai kaki kaki sai ka yi goma ce ina nan dai ka yi goma e ka yi goma to yanzu wanzu kai goma nan waye i kai waye zai iya irin abin da kai ka ji ku abin da mutane sai ta ziga ka har sai ya sa ka kalli kayi dan a san kayi to idan yanzu ka ce a'a naƙi to gobe sai ya sake dawo ma yace abin nan fa yanzu ba sani ba jibi aiki bata aikin yana nan in shekara kai zaka iya bata aikin ko ka yi shi saboda haka aka ce bayan Allah suke cewa yin aikin alheri ba shi yafi wahala ba kiyaye shi ya kai an gane zaka aikin alherin kai jayin aiki kai aikin alherin to bayan shekara ma kana iya rusa shi shaidan babarin ka zai ba shi sa ibnu da illa yake faɗa ke cewa kiyaye aiki na alheri shi yafi wahala daga aikin alheri to Allah ya ce ka gaya musu su ciyar da abu a fili da ɓoye annabi sallallahu alaihi wasallam a zahiri a hadisai da suka zo ya fi fifita sadaka ɓoye akan ta fili domin kaga ai a cikin mutum bakwai waɗanda Allah zai wa inuwa ta al'arshi wanda ranar da ba wata inuwa sai ita sai aka lissafa ba a lissafa mai sadaka a fili ba sai mai sadaka a ɓoye sai mai sadaka wanda yake yi da hannun dama haguwa ba ta sani ba kaga ku hannun dama da hagu ba tare suke ba to a ce ka miƙa wai hagu ba ta sani ba saboda ɓoyuwar abu yanda wannan sadaka take shine ya zama kai na baka sadaka kai kanka baka san sadakar na baka ba ka ba wa hagu dama ba ta sani ba kenan kai kanka in baka sadakar baka san sadaka na baka ba ai kaga buya ta isa ba magana wai wani bai sani ba kai da kanka na baka sadakar baka sani ba yanzu in an zo ciniki nace wannan nawa nawa sai ka ganni alhaji alhaji haka sai ka ce alhaji dubu ɗaya ɗaya ne amma ɗari biyar biyar ake sayarwa ni kuma na san ɗari biyar ɗaya ce a wannan yaushe ya sako haka ai ai arha sai ka sai ka biya dubu ɗaya kai kayi niyyar dan Allah wannan ɗari biyar ɗin shi wanda ya ba zai je ce na da ke hancin alaji eh amma sadaka ce ta tafi ko kuma ɗin ka je kai wani abu ba amma san kai kai ba ka ɓadda kama duka waɗannan abubuwan suna nan ko kuma ka sa wani wanda yake amini wanda zaka ce masa wannan aiki za mu yi shi dan Allah dan Allah kar ka gaya wa kowa shi kenan ya je ya yi wannan ma ana kirga shi a cikin wannan to sirran wa alaniyatan ku yi wannan aiki na sadaka da ciyarwa a fili da ɓoye min ƙabli an ya ce yau mulla bai umfihi wala khilal kafin wani yini ya zo kafin wata rana ta zo wannan yinin shi ba saye ba sayawa ko ba abotaka ba ciniki bare ka ce to yanzu tun da kayan ba su siyu ba to bari yanzu in siyar a lahira ina mai siye ga shi jaushi kenan ga kudin kuma zan yi alheri da su babu ciniki kuma ba wani aboki da zai ebo naka ya baka ana tare ana tare ya dauko ya baka to amma anan akwai magana yanzu abota ba za ta yi amfani ba kenan a za ta yi abota za ta yi wani nassin shi kuma ya ce al'akhillahu yau ma'izin ba'aduhum li ba'adin adu masoya juna abokan juna ranar alkiyama ita ce dai wannan yau ma'izin ɗin makiyan juna ne abokan juna a duniya ranar alkiyama suna tashi makiya in ba masu tsoron Allah ba abotaka ta tsoron Allah aka yi a nan idan aka rabu a tsoron Allah aka tashi ranar lahira in ɗaya ya shiga ba daidai ba ɗaya zai iya ceton ɗaya domin cewa makiya ne sai masu tsoron Allah to wannan sai masu tsoron Allah to su masu tsoron Allah kaga za su tashi me kenan ba makiya ba za su tashi kenan me masoya to masoyi yana barin masoyi cikin azaba ba zai bar masoyi ba to ashe kenan za a yi cutar anan aka gane haka